أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أيها الأحبة في الله عز وجل Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Kuma musulmi masu girma masu albarka, barka mu da sake saduwa a wannan safiya ta ranar Litinin. Yau muna sha shida ga watan Muharram, wata na ɗaya a cikin jerin watannin musulunci hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga birnin Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da 21 22 abuwan ko 22 ga watan bakwai shekara ta 2024 miladi isa dan maryam alaihi assalam muna ƙara ma Allah subhanahu wataala godiya mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da hikimarsa da kaddarawarsa ya yassare mana ci gaba da wannan majalisi namu mai albarka na wannan daura da ake gabatarwa a wannan gari mai albarka garin maradi a wannan masallaci masjidin sahaba da ke anguwar zariya wanda yau insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda aka sani shine rana ta uku wanda kuma insha Allah shine zai kasance darasi na shida kenan karamanta dai daura ce da ake gabatarwa dangane da ɗaliban ilimi wanda littafin da ake karanta shine muzakkiratun mukhtasara fil lughati was sarf saboda muhimmancin wannan ilimi kenan insha Allah tabaraka wa ta'ala jama'a dai da sun sa abin da ya faru saboda yanayin ruwa shi yasa yau ga shi nan sai Allah ya bada iko za a fara karatu yana za a samu darasi daya kafin sallah sai a samu kuma darasi daya bayan sallah insha Allah tabaraka wa ta'ala in ma ya kama darasin bai cika ba sai dawa za a yi dai to amma alhamdulillah dai za a kokarin a cika sashi sannan kuma sai a yi darasi wanda yake na biyu insha Allah tabaraka wa ta'ala mutarna bi fadlillahi wa bi rahmatihi allahumma sayyiban nafi'a Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora Allah ya saka mu kowa da alkhairi cikin mu Allah subhanahu ta'ala ya sa yadda muke haduwa muke karatun nan ya sanya aljannatul firdaus al'ala ta zama ta ita ce makobar don gabatar da abin magana ga malam falai ta fadal mashkura ma'jur
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da sake haduwa da ku a wannan daura da muke gabatarwa a garin maradi a masjidu sahaba unguwar da take zariya ko unguwa ta zariya kamar yadda malam suleiman ya gabatar wannan shi ne darasinmu na shida kuma ita ce rana ta uku da ake gabatar da wannan daura to insha Allah ta'ala za mu dora akan inda muka tsaya insha Allah ta'ala inda muka tsaya muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya kasa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya ajiya mun tsaya a safha ta 27 ko ba haka ba so kafin mu shiga cikin masadirul af'al wato ghairu thulatiyya sai a namba ta hudu in muka duba cikin safha ta 27 inda ya rubuta ma dalla ala sayrin mu duba shi inda ya rubuta ما دل على سيل فالمصدر منه يكون على فعيل مثل دبيب والذميل ورصيد هكذا نكو mun ce zamil wato tafiya sauka-sauka a hankali kenan ko asairul layyin maka an gane ko ana cewa zamala yazmulu ko yazmilu an gane ko sai a ce zamlan wa zumulan wa zamilan wa zamalanan kenan ba masdar guda yake da shi ba wannan naman cije in faɗe shi sai kuma wajen rasim mai hattara yana ɗaukan ma'anoni daban-daban akwai rasa mai yarsun shi ne zana abu rasa mai shai'a khattahu rasa mai kitaba katabahu an gane ko sannan kuma ana cewa rasa mai matsaru addiyara afaha kina idan ruwa yi shafe gida kenan wa nafa asaraha kenan ya kore gurabunta warasama fil ardi ghaba fiha abu ya wato buya cikin ƙasa kuma ana cewa rasamatin naqatu wannan shine yake da alaka da karatun mu rasamatin naqatu adat adwan kina idan taguwa tana dan gudu gudu shine ake cewa rasamatin naqa ga kace ta yi zane shine adat adwan fawqa zamil tafiyar da ta dan wuce zamil wannan zamil da muka yi bayani ina fata an fahimce ko kuma rasamatin naqa asarat fil ard wato kofaton taguwa kenan ko rakumi yayi tasiri ma'ana ya bar gurbi kenan a cikin kasa ko kufa inji malaman zauri ina fata an fahimci to wannan shi dai abin da nake so in kara saboda wani rasama abin da ya sani shine zane kawai ثانيا مالن يتي ابو نبي مصادر الافعال غير الثلاثيه من بيان فعلي masadir na af'al waɗanda sulafiya ne mun ce mutaƙariba ko kuma sima'iyya mutaƙariba waɗanda ana ɗan iya ƙiyasinsu sima'iyya waɗanda ba a iya ƙiyasinsu saurare ne wanda galibinsu haka suke sai kuma gairu sulafiya waɗanda ba sulafiya ba ne ma'ana sun wuce harafi uku hudu biyar shida an gane ko dukkan fi'ilin da ya wuce harafi uku to masarkin shi kiyasi ne idan kaga an huta ko ba haka ba sai malin ya ce fa'ala mun kawo fa'ala kaga harafi hudu ne za ka iya cewa uku ne ko tun da fa'un da ainihin da lamun ka gani to akwai shadda ita shaddan nan tana nuna an maimaita harafin shi yasa masu karatun alkur'ani da dama cikin fatiha suna tafka banna ko mu ce suna yin kuskure wajen ghairil maghdubi alaihim wala dhallin lamun kinan tana da shadda tunda lamun tunda lamun tana ɗauke da shadda yana nuna harafi biyu ne to in ka ce wala dalin harafi guda ka faɗa in ka ce wala dalin harafi biyu saboda ka yi ma lamun sukuni sannan ka je zuwa ga lamun ta biyu wannan kuma kuskure wanda ya yadu sai dai mu gyara ko ba haka ba to kenan fa'ala ainihin nan harafi biyu ne to duk wanda ya zo a kan fa'ala a larabci masdaruhu ya ake ala taf'il masdarkin shi taf'il ne mislu taqdim kaga qaddama yuqaddimu taqdiman wa ta'khir akhara yu'akhiru ta'khiran takhrij kharraja yukharriju takhrijan wanda shi ilmi na takhrij ma akwai shi cikin ilmin tafsir takhrijul masail allati tahta al-aya da takhrij ilmin takhrij a cikin ilmin hadisi akwai kuma ilmin takhrij cikin usulul fiqh an gane ko wal qawaid al-fiqhiyya takhrijul furu' ala al-usul an gane ko yawa yace to malam yakun mu'tallal lam kenan malam ya kuni fi'lu mu'tallan la in ba fi'ilin ba ya kasance ni ni kaddara fi'ili don mu gane karatu in ba fi'ilin ya kasance ba lamun kinshi harful illa ce fa yakunu masdaru masdaruhu ala taf'ila sai masdar kinshi ya kuma akan taf'ila mithlu tasmiya samma yusammi tasmiyatan sanya suna ko an gane ko shine samma yusammi tasmiyatan saboda alif ta ƙarshen fi'ili harful illa ne shi yasa bai zo ala wazni taf'il ba والتزكية زكى يزكي تزكية أنغانيكو سيكما توصية وصى يوصي توصية هنا فتا أنفمتين فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون منغانيكو يوا تو دغنان أه wanga in munka dibi tasmiya taf'ila ya kamata a ce taf'il amma ba a ce taf'il ba an gane ko domin asalin shi ya kamata ce tasmi tasmi sai aka ce tasmiya dan ka gane harafi guda an shafe shi lamun kin an shafe sai kuma af'ala fi'ili wanda a af'ala wanda an ka kara ma alhamza tunda harafi hudu ne nan ta fito za ka ganin hudu amma can mai fa'ala ba za ka ga harafi na hudu bashar da za ka gani masdaruhu ya ati alal if'al if'al mithlu ikram akrama yukrimu ikraman girmamawa ke an gane ku wal ihsan da ihsan ahsana yuhsinu ihsanan wal iman amana yu'minu iman amma asalin shi iman iman shi ma amana asalin shi amana ne shinsa za ku ga amanu asalin shi amanu ne maddul badal a cikin riwaya ta warsh yana daga cikin abin da inda baka da dogon lumfashi sai ka sha wahala mai jan shi sittu harakat amanu akwai waya shi yasa riwayar warsh a karanta ta da maddul badar mai sittu harakat a yi kutsari khatma akwai wuya sai wanda Allah ya ba iko to Allah ya taimake mu yace wal iman yace idza kana fi'luhu amana ala zinati af'ala la amana ala zinati fa'ala nan dan ya koya maka akwai amana wanda asalin shi af'ala ne a'mana akwai amana daga amina ne kenan wancan na af'ala alhamza shi asalinta tana da sukuni shi ko amana wannan asalin shi hamzatu waslin ne aka ƙara mishi amana kenan shi ba hamza ce mai sukuni ba sai ka bambanta kaga hikima ta ilmin sarf yace to in ya zamanto wannan ne malami kun ya ce to la ala wazni fa'ala domin shi fa'ala mastarkin shi bai kuwa ala wato fa'ala bai kuwa ala if'al sai dai zama to ala fi'al wa mufa'al qatala yuqatilu qitalan wa muqatalatan intabihu ba sai ko mun fahimta ba ma lam yakun al-fi'lu mu'tal al-ayn kaga ba ya kaddara fi'lin ما لم يكن الفعل معتل العين إن فعل بي أذا أنتم معتل العين يعني أنت معتل العين وأن عين كنش أتكن فعلي حرف العلة فيدخله الإعلان سي إعلان يشجيشي معنى أدوكيش مسئل ما يرش الله فيها أجو يد حرفينشي بالنقل أترات حرفين والإعلان بالقلب كما سي أجو يد حرفين باين أي نقل أن أوكو وصل دكي سما حرف العلة a ɗora shi akan harafin da ya gabace shi sannan kuma sai a yi ƙalbu shi harafin illakin a juya shi mithlu ga misali iqama iqama tsayar da abu ba dole sai iqama ta sallah ba mun gani ko asalinta iqwama iqwama i'ana asalin shi i'wana daga wato al'aunu to amma sai ilal ya shige shi bin naql wasalin da ke kan iqwama kaga kafin sukuni gare ta an gani ko iqwam don ita ta'un din an kara ta saboda sun ce an dan rage wani abu barmakon a ce iqwama aqwama yuqwimu iqwaman to wasalin da yake saman wawun sai aka dora shi aka kashi saman mi qafun to sannan kuma wawun din sai aka maida ta alif alif din kuma sai aka shafe ta sai aka ɗauko ta'un sai aka yi iwanta ita sai zan iqama i'ana ma haka yanzu saboda Allah idan mutum ba ya karanta ilmin sarfa ba mu yi maka mu'adalci ya za a iya san irin waɗannan ababe ya za a yi kasan an shafe wani abu koko ga asalin abu kaza wannan yana da kyau kaga ɗalibin ilimi ya san shi saboda kakka zo wajen tafsiri kaga yanzu amana din nan kala biyu ne a iya tunanin ka kullum an ka ce amana iri ɗaya ne ashe akwai amana af'ala akwai amana fa'ala ina fata an fahimci sai fa'ala fi'ili na fa'ala qiyasun masdaruhu yakunu ala al-fi'ali wal mufa'ala shi masdar bi gare shi akwai fi'al akwai mufa'ala wani lokacin suna iya zama ma'ana daya wani lokacin suna iya zama malam yana tambaya malam Isma'il wagga tambaya ce mai muhimmanci kwarai da gaske malam ya ce shi da amana wanda a af'ala wanda asalin shi amana ne da kuma amana wanda asalin shi amina ne aka ƙara alhamza ya koma fa'ala shin ma'anar su ɗai ce ko kuma ma'anar su ɗai ba ce ko ba haka ba to wannan wajen fassara abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske shi yasa akwai wani babi da ake kira ma'anil abniya ma'anar wato kamar wazinin kalima in an ce abniya jam'i na albina binyatul kalima abniya kenan kowane fi'ili daga cikin fi'illai wazanin shi akwai ma'anonin da yake dauka ma'ana kaka sa tsammanin yanzu an kace maka fi'ili kaza yana daukar wazanin shi yana daukar ma'ana kaza yana yi daukar ma'ana goma ko fiye da goma shi amana wancan na amana da amana akwai lokacin da suna tarayya a wajen ma'ana ma'ana duka suna iya zukuwa ma'ana ɗaya tun da daga amina ne dama wanga sai aka ƙara alhamza a gaba tun da af'ala in kuka duba gaba ne aka sa alhamza kina sai zama to amana ya ba shi aminci domin amina ya amince amana ya amintar da shi to shi ko amina ya amince sai an ka ƙara alhamza an ka ce amana to yana iya zamantowa ya ba shi aminci jadalahu ya yi jayayya da shi to amma akwai lokacin da fa'ala baya ta'addi yana nan matsayin ya samu aminci cikakke bai yi ta'addi ba Allah ce wato kamar laraba suna cewa ba a da fisairi ya yi nisa cikin tafiya ba an nisantar da shi ba shi yasa kowanne daga cikin wazani na iya ɗaukar ma'ana fiye da ɗaya shi yasa sai ka koma ka duba shi af'ala yana ibn tuwa lazimi muta'addi shi ma fa'ala yana ibn tuwa lazimi muta'addi wannan tambaya ta da muhimmanci kwarai da gaske mun gane wannan da kyau ko cikin littafan sarfu suna kama anil abniya daban-daban manyan littafai akwai littafi at-tarif fi ilmi at-tasrif da nake baku labari na Dr. Abdullah Al-Usta na kasar Libya wannan littafi malami ne na kasar Libya yi shi ba a san shi ba amma wannan littafin yana daga cikin mafi muhimmancin littattafan da aka buga cikin ilmin sarfa a wannan zamani ya samu dacewa kwarai da gaske an gane ko yawwa Allah ya taimake mu to dan haka fa'ala qiyasu masdarihi yakunu ala على الفعال والمفاعلة مثل خاصمة خصاما ومخاصمة يا إيجا إيجا دشي yana da masdar guda biyu amma shi fi'ili sulasi wani lokacin za ku iske yana da masdar he da goma shi yasa ake kiran su sima'iyya goma akwai masdarkin da akwai fi'ilin da in ka zo masdarkin shi sun kai goma a larabci amma galibi sulasi ne yake da wannan su waɗannan qiyasiyya ne wanga ne ma yake da biyu خاصم يخاصم خصاما ومخاصمة قاتل يقاتل قتالا ومقاتلة كاغني دي غاشي نان جادل يجادل jidalan wa mujadalatan nadala yunadilu nidalan wa munadalatan jayayya koko shi ma fada shine nadala da babu an gane ko hakama yuhakimu hikaman wa muhakamatan duk da haka za su tafi malam yakun ya iyal fa'i matuƙar bai kasance ba fa'un ɗin shi a wazani ya unci an gari ko ya ce tufa innahu yamtani umaji'uhu alal fi'a to nan kuma ba za a kawo mishi mafzar akan fi'al ba sai a kawo shi ala mufa'ala in yanzu ya zama tomi ya iyul fa'i in an ce ya iyul fa'i daga fa'ala to sai zama to nan wurin fa'un ya unci kamar ya sara ya sara ya sauƙaƙa mishi an gane ko to nan ba a cewa yi saran sai a ce mu ya saratan ina fata an fahimci duk da yake wannan da ya kawo yana buƙatar ta'kidi don galibi zaka iya samu an same shi da yawon din ban sani ba dai wannan ka'idar da ya kawo ni dai ina shakka ko masu yawon din ana iya kawo musu wallahu a'lam sai fa'alala shi ko fi'ili fa'alala qiyasu masdarihi fa'alalatun dahrajatun dahraja ya kewaya yudahriju sai a ce dahrajatan damdama fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawaha damdama yudamdimu damdamatan mun gane ko zalzala zalzala yuzalzilu zalzalatan allati inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim baytara yubaytiru baytaratan bai tsara ba batiri ake nufi ba mai yin tiyata ya fasa ciki shine bai tsara zaga baksan ma da ake nufi da tiyata ba duk da yake da in dan larabcin jami'a na yana cewa fu'ilat lahu al-amaliyya al-jirahiyya fil batn ga a ce maka an fasa cikin mutum ka zo ka dauko yaren Hausa ka kada ciki ce ake nufi da an fasa cikin mutum ka ce fasawa da larabci ko ka ce ya karya cikin shi ko abin da ya kama da haka amma wanda yake jin larabci ce bai tsara omi wato bai tsarahu mana ya fasa cikinsa ina fata an fahimci duk da yake ana cewa shakka ba tsanahu amma galibi shakka ba a likitance ba ne banna ce sai in kisan gilla ne ko banna wa ya ati alal fi'al amma shi fa'alala masdarkin shi yana zuwa alal fi'al in kana min mudha'afin ruba'i in daga fi'ili ne mudha'af ma'ana wanda aka yi mashadda ruba'i nahu zilzal an gane ko zilzal wiswas daga waswasa to nan intabih da yace mudha'af ba yana nufin wanda aka yi mashadda ba wanda aka kawo mishi harafi biyu iri daya asilin zalzala mai do hankalin kanan daga zallani shine yayi talallabiya wala tattakhidhu aymanukum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha to yanzu tunda ana son a nuna abin ba wai talallabiya na ba girgizawa yayi da gaske sai aka ƙara lamu sai zanzalzala to sai su dauke shi mudha'af ne ma'ana an maimaita harafin mi zayo mun gane wannan da kyau haka kabba shine ya kifi kabba ala waje ko ba ka dan bane to yanzu an gada ma sai a ƙara ba'un sai a ce kaba ya sulluma ta kai ya dira ta kai bari mu yi karanci su cewa ya dira ko ya faɗo ko ba haka ba to shi yasa Allah ce fa kubkibu fiha hum wal ghawu kab kaba ni aka ƙara kafin mun gane wannan yawwa sai malam ya tafi zuwa ga na biyar alfi'ilul mabdu'u bitta fi'ilin da ya fara da ta'un ya kunu masdaruhu ala zinati fi'lihi to shi wannan masdar kin shi yana zuwa akan wazanin fi'ilinsa ma'ana yadda fi'ilinsa yake haka yake ba'da dhammil harfin rabi'i minhu amma harafi na hudu to shi dhamma za a yi mai kenan na fi'ilinsa fatha za a yi mai fataqulu fi masdaril fi'li za ka ce a cikin masar na fi'ili ta dahraja ya kewaya an gari ko? ta dahrujan kaga fi'ili ta dahrajan bambancin shi da masar harafi na hudu an yi masa bamma harafi na hudu shi ne ra'un sai an ka ce ta dahrujan wa takallama ya takallamu takalluman bambancin fi'ilin da masar don da aka canza can kuma cikin fi'ili fatha ce haka taqadduman taqaddama yataqaddam yataqaddamu taqadduman ya ci gaba tanasuran yayi daidaidai daga nasara ne an yada abu nasr cikin ilimin adab akwai Allah an-nasru akwai an-nazmu ina fata muke in an ce an-nazmu shine ash-shi'r ko al-qarid ana kiran shi al-qarid an gane ko shine waƙe wanda al-awzan as-sarfiyya ana aiki da su guda 16 wadda waɗanda khalil bin ahmad alfarahidi ya kawo daga baya kuma aka samu ƙarin wasu auzan jadida wanda suke ce ma al'auzan al-muwallada ko al'auzan fi sha'ir al-muwallade ji ba ƙariyud da dwadun an gane ko to nasara shi ne abinda an watsa shi an ɗaiɗaita shi in ji malaman zauri an gane ko to amma su cikin ilmul adab dun magana da ba sha'ir bace sai su kira ta nazm shi yasa al'adabu yanqasimu ila qismaini an-nazm wa shir duk da yake a cikin ilimi kuma ana bambanta tsakanin an-nazm da ash-shi'r an-nazm shine waƙe na ilimi wanda bai da alaka da sha'iri kamar yanzu waƙen da aka yi cikin ilimi kamar nahwu alfiyatu ibn malik shatibiyya ta imamu shatibi an gane ku duka waɗanda nazmu ake kiransu shi ko sha'ir galibi ana bambanta shi da wancan saboda akwai shu'uru a cikin shi ma'ana akwai wata ma'ana wadda bata shafi ilimi ba ana son a motsar da tausayinka ko a fusatar da kai al-aghrad ash-shi'riyya kathira wa aghrad al-kitaba wal bahth kathira bincike ne mai yawa wata rana Allah ba da iko ta yi karatu kan shi ina fata ana fahimta ta yasa ash-shi'r fihi shu'ur sun ka ce laukana shi'iru sha'iran la'akalatul hamir walakin na shi'ira shu'ur wale su lalai himari shu'ur an gari ko? to tanasuran abu ya yi ɗaiɗaiɗai akwai wani malami a najeriya ana kiran shi malan ƙalarawi ya faɗi wata magana cikin wa'azi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al musulmi na jima ina saurare ban gane me yake sun yace ba saboda ban san shin Hausa ce yake yake yi a wurin ba ko ko larabci sai ce ka zo kana ta wani nasaru da nazamu to ni sai na gane rasa gane menene an nasaru da nazamu can sai hankali na kawo wai an nasru wan nazmu shine ke cewa kana ta wani nasaru da nazamu kawai su harafai don an tsotsoke su kana wani ta ta ki ta ki wallahi malam sai daga bani sai na gane wai an nasru wan nazmu yake sun yace sai takafuran kenan takasara ya takasaru takafuran alhakumut takasur hatta zurtumul maqabir ma lam yakun alfi'lu mu'tallan la sai in fi'lin ya kasance la mumkin shi harful illa ce tunda tafa'alan an gari wai tafa'ulan ko ba haka ba fa in kana alfi'lu mu'tallan la fa inna ad-dammata tuqlabu kasratan idan ya zama to fi'ilin mu'tallul lamun ne lamun kin shi wato harfu illa ne to wannan damma tuqlabu kasra sai amida ta kasra wa yanqalibu harful illati ya'an sai harful illa ya koma ya'un an gane ko ya koma ya'un kenan in ba ya'un din bace wa taqulu fil masdari min al fi'li ta'ala sai ka ce ta'aliyan kenan in ya'un din ce ba sai an juya ta ba kin kuma alif ne ko wawun sai a maida ta ya'un shi sai ce maka tuqlabu ya'an to in ya'un din ce ba a ce tuqlabu ya'un tunda ya'un din ce ko ba haka nan bane ba haushe ce kai akai kenan ba a kai tunda kai ne akai din shikenan an tsaya nan amma in ba kai din bane sai a musanya da wani wanda ba kai ba fa taqulu fil masdar min al fi'l ta'ala sai ka ce ta'aliyan ko ba haka nan bane ta'ala an gane ko ya ta'ala sai ka ce ta'aliyan eh ta'ala alif ne mun gane wannan ko to ta'ala tuwon gama idan ya kawo shi cikin mu yi hattara nan cewa yi alfi'ilul mabdu'u bitta fi'ilin da yake farawa da ta'u intabihu shi ta dahraja intabihu ta fa'ala ne amma ta nasara ba ta fa'ala ba ne ta fa'ala ne amma don ya ce almabdu'u bitta shi yasa kawo biyu a wuri ɗaya in ta biyu domin bai ce da fi'ili ta fa'ala ba da ta fa'ala amma sai haɗa su wajen almabdu'u bitta dukkansu suna farawa da ta'un amma ba wuzin ɗaya ba ne mun gane wannan da kyau to malam ismail ya ce shi ta'ala ya'un ne ku eh to asalin shi wawun ne wagga alif din da ka gani mai kama da wawun asalin ta wato wawun ce saboda shi larabci yana da wani abu duk fi'ili wanda yake sulafi ko alif yake da ita ko wawun yake da ita ko ya'un yake da ita idan ya wuce harafi hudu to da wawun din da alif din duk ya'un ake sanya su ake mai da su bari mu gane yanzu na aina ce wagga ya'un asalinta wawun to kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ba dan ina gabatar da darasi da ayi shiru a banni asalin shi daga al'ulu ne daukaka haka ake fassara shi ta'ala ya daukaka to al'ulu su ne harafin guda uku to sai an ka ƙara ta'un da alif tafa'ala an gane ko sai asalin shi ta'alawa tun daga alwuru ne to sai an kai kalburkin wawon saboda ta zo karshe sai ta koma ta alaya to tun da ya umce kuma sai an kaga don ma ɗan fata harka ta mata nauyi sai aka mai da ta'alif sai an ka ce ta'ala aka bar ta a matsayin yawon saboda ya wuce harafi nawa ya wuce harafi hudu marmakon a rubuta ta da siga ta wawu to yasa yan uwa ilmin mukan da ya kamata mu karanta kullum ina ga muku sune ulumul ala ba za ka taba zama malami ba baka san ulumul ala ba kuma in ka san su kai tatbiqin su karatun ka wanda ya san ulumul ala ya fahimce su cikin shekara biyar misali idan yayi karatu na shekara biyar wanda bai fahimci ulumul ala bai shekara 20 ko 30 yana karatu wallahi sai ya fi shi samun karatu mai kyau wallahi in dai an kyautata niyya dan yanzu wanga abin duk wanda ka kai ba shi kace fitar maka da shi ko ya shekara nawa yana karatu in bai san ilmu safa wallahi ba zai fitar maka da shi ba mu ga maka mu gaskiya mun gane wani ko tawala tawaliya daga waliyan shi asalin shi ya uci tawana tawaniyan tawala shi ne abin da ya zama to yana bibiyar juna wannan na bin wannan wannan yana bin wannan shi ko tawana shine yayi jinkiri at-tawani shine jinkiri daga wana yani ko yayi jinkiri ko yayi rauni tawana ya tawana tawaniyan haka ake cewa mun gane wannan da kyau Allah ya ce muke mu al-fi'lul mabdu'u bi hamzatil wasli fi'ilin da ya fara da hamzatu waslin ita ce alhamza wanda muke cewa alif baki inji malam bahaushe to ban sani ba ko akwai alif hori wala ban sani ba amma dai bakin da na ji ana faɗa shi tun muna makaranta dai da muka zo muna ganin shi ana faɗin shi cikin kidan baki akwai ja ko eh alif ja shi sama shi kai amma in ka ji malam bahaushe ya ce wani alif ja ne to lamari ya baci kidan ma'ana wayonka yayi wa kai ba amfanuwa da kai sai dai kai ka amfana da mutane wannan kuma wasifa ce mai kyau eh amma alif ja na qur'ani shi yana da kyau eh amma ba ba haka ba madda kenan sannan kuma alif baki shi baki na to ana kiranta hamzatu waslin an gane ko an kira ta hamzatu waslin akwai hamzatu qat'in saboda ita idan tana tsakiyar kalmomi biyu ko tana tsakiyar karatu ba a karantawa da ita shi yasa an kira ta hamzatu waslin yusalu ma qablaha bima ba'daha dan kaka sa tsammanin haka ne kawai ake faɗa abin ba tare da an hankalta mu da ba duk abin da kaga an faɗa a immanci akwai dalilin da yasa aka faɗe shi mun gane wannan da kyau ko kuma tana da ka'idodi wajen karatu tana da ka'idodi wajen rubutu abin yana da yawa amma bari in faɗi waɗansu da suke da muhimmanci a gurguji dukkan suna da muhimmanci amma abinda lokaci zai ba mu dama hamzatu waslin an gane ko wajen karanta ta hali uku take da shi ana karanta ta da fatha ana karanta ta da kasra ana karanta ta da domma wuri guda ake karanta ta da fatha illa mun taggabace ta alhamdulillahi rabbil alamin ita ce allahu ita ce arrahman ita ce arrahim ita ce almalik ita ce alkudus ila akhiri ana karanta ta da kasra an gane ko idan ya zamanto inda ta shigo sai mu kalla idan za mu lissafa da ita sai mu ce harafi na uku idan ba za mu lissafa da ita ba sai mu ce harafi na biyu don mu gane abin idan harafi na uku in mun lissafa da ita yana da fatha ko kasra ko ko in ba mu lissafa da ita ba harafi biyu bayanta in yana da na biyu din an gane ko ba na farkon ba bayanta na biyu din in kuma mun hada da ita na uku din da ita in yana da fatha ko kasra to ita da kasra za a karanta ta ihdinas siratal mustaqim dalun ita ce harafi na uku in mun lissafa da ita ita ce harafi na biyu ba mun lissafa da ita ba dalun yake da ita istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum istaghfir ta'ul ita ce harafi na uku in mun lissafa da ita in ba mun lissafa da ita ita ce harafi na biyu fatha take da ita sai mu karanta ta da kasra idan harafi na uku yana da domma in mun lissafa da ita in ba mu lissafa da ita ba harafi na biyu yana da domma sai a karanta ta da domma usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda min ghayri su uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wanda bai sani ba bugawa da yake wanda duk inda ya gane ta ina yake karantawa in ta zo tsakiyar karatu kuma ba a karantawa da ita li kulli imri'in minhum ba a cewa li kulli imri'in minhum arama wani sai ce ai na gane ta rubuce ko ka gane ta rubuce akwai abin da wani lokaci ba a karanta wani shi wannan a gurguje ne ba da shi kuma in ta haɗu da alif wal lam to lamun ake karanta alismu ba a cewa alismu bi salismul fusuq ba'da al iman alibnu ba a cewa alibnu ce a ba haka na aka cewa ba ce a ai ibnu aka cewa to dan an sa lamun kawai alibnu za a cewa ba mu lahiya kai kun san wani rikicin karatu gari shi الفعل المبدوء بحمزة الوصل يكون مصدره بكسر ثالثه حرفين أكو زائي مسا كسرة أنغانيكو زائي مسا كسرة إن يتشي كسرة وزيادة الألف قبل الآخر كرش كافين حرفين كرشي سيأكار ألف فتقول في نحو انطلقا أنغانيكو انطلقا ينطلق انطلاقا intilaƙan ko ba haka ba to intilaƙan harafi na uku wanne ne shi yawwa ba kaga sai aka masa sai aka masa kasa intilaƙan na'am sai kuma sai in ƙada in talaka kama a ce ya tashi ko ya zabura ko ya yi gaugawa ko ya yi sauri an gane ko shi ne in talaka fantalaku wahum ya ta hafatun allah ya dukulan na hal yau ma'alaikun miskin wan ƙada in ƙada daga silin asalin shi ƙada ne an gane ko ƙada ya jayu in ji malaman zauri ko ma a ce ya bi ko ba haka ba to yan ƙadu sai a ce in ƙiyadan to in tabe shi in qiyadan nan wannan ya'un asalin tawawun ne domin qada yaqudu da anka ce in qiwadan yayi nauyi sai an kaga ta dace kasra da yawa sai ce in qiyadan alqiyada asalin shi alqiwada ne domin qada yaqudu ne ba qada yaqidu bane wahmarra ihmiraran ihmarra ya koma jaja jirkinan yayi ja wastakhraja istikhrajan istakhraja ya fitar yastakhriju istikhrajan ko baka nan bane ah fabada'a bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi ma lam yakun al-fi'lu mu'tall al-'ayn sai in fi'ilin ya zama to mu'tallul aini ma'ana ainun insa a wazani harfu illa ne an diba can cikin asalin fi'ilin fa innahu yahduthu fihi li'lal to nan sai illa ta faru bin naqli sai a cira to wasalin ainun din ayo baya da shi an gane ko ko akai shi ga harafin da ya gabace ta wal i'lalu bil qalbi sai kuma a juyar da harafin wal hasfi kuma a shahi kina i'lal uku akwai i'lalun bin naqli wa i'lalun bil qalbi wa i'lalun bil hasfi فتقول في مصدر الفيل استقال استقال شيني ياي ريزاينين يا اجي ايكي كما شيني استقال با استقالة تو كاغا يستقيلني استقال يستقيل يستقيل تو استقالة an gane ko to amma ya'un din an dauko wasalinta an gane an ɗora shi akan kafin istiqalatan alifkin ya'un din sai aka shafe ta kamar yadda muka yi bayani da su misali gashi nan istaqama asalin shi istaqwama ne kun gane ko istaqwama wasalin kafin aka maida shi zuwa ga eh wasalin wawun aka kai shi zuwa ga kafin sannan kuma ita eh wawun din aka yi kalbikinta an ka maida ta alif shi ko alifkin da ke gabanta sai aka shafe shi sai aka maida ta'un iwadun anil alif al-mahdhufa istaqama yastaqimu istiqamatan ista'ana yasta'inu isti'anatan istaqala yastaqilu istiqalatan to ai inda kamata to awa dai ba ta cika ba inda kamata a tsaya ina ganin ya kamata mu dakatar da shi daga baya sai an dan dora awa ɗaya ta cika sannan sai a shiga darasi na biyu yan uwa saboda yanayi insha Allah ta'ala za mu dan dakata kaɗan sai a dawo a dora inda aka tsaya bi iznillahi ta'ala to kenan wannan shine ya kawo mu ƙarshen masadir na af'al غير الثلاثية mun gane wannan da ke ko da ƙarshen safha ta 28 inda kawo fataqulu fi masdar al-fi'l istiqala istiqalatan wa istiqama istiqamatan an gane ko yanzu za mu tashi na المصدر الميمي صفحة عشرين ترى يا أنت مصدر الميمي انتبهوا مصدر wanda yake farawa da mimun sai aka bambanta shi da sauran masabir me yasa aka kira shi al-masdarul mimi me yasa aka kira shi da al-masdar al-mimi saboda yana farawa da mimun domin wasu masadir galibinsu ba sai sun fara da mimin ba amma kowane fi'ili idan ba fi'ili wanda ya zamanto asalin masdar kinshi yana farawa da mimin an gane ko kaman muqatala dama shi wannan masdar kin fi'ilin yana farawa da mimin in ba an ce qitalan ba to nan masdarul mimi masdar ne amma da mimin yake farawa kuma shi masdar yana nuna sunan abu an gane ko yawwa yace ta'rifuhu yadda ake ta'rifinsa ismun yadullu ala al-hadath suna ne wanda yake nuna hadath abinda ya abku mabdu'un bi mimin za'ida amma yana farawa ne da mimun wadda aka karata Aka- wato akan harufa na asali na fi'ili kenan li ghairi mufa'ala amma banda masdar na mufa'ala dan shi dama asalin shin da mimun yake wannan mun faɗe shi ma yanzu yanzu yace taharraza as-sarfiyuna asalin alhirzu shine kariya shi yasa cikin fiqh zaka ji malamai suka ce in an kasace abu cikin hirzinsa ma'ana inda aka kare shi kenan an gane ko to taharraza ma'ana sun tantance sun kiyaye as-sarfiyuna malaman sarfu bi qaulihim da suka ci dan saboda inda ba su faɗi wannan ba da za a samu matsala li ghairi al-mufa'ala banda mufa'ala min masdar fa'ala daga fi'ili na fa'ala mithlu qatala yuqatilu muqatalatan fa innahu yakunu ala zinati mufa'ala domin shi wannan masdar da ma yana zuwa akan mufa'ala da mimu والميم هنا زائدة ميم كما أنن قارة أكي جاءت في بناء مصدر الفعل تاظوني وجن بناء مصدرين فعلين فاعلا فليس بناء آه بناء المفاعلة من المصادر الميمية شي مفاعلة بيدك تشين مصادر الميمية كودا هنا ده ميم wannan don a bambanta maka abubuwa kada ka zo ka saka wani cikin wani saboda kamanceceniya su shiga cikin juna har su har gitse in ji kanawa bina'ul masdar ilmimi yadda ake gina masdar na mim wato yadda ake samun wazinin shi yusahu al-masdar al-mimi ana samun masdar mimi min al-fi'l al-thulathi daga fi'li thulathi mai harafi uku kenan daga thalatha ne wa min ghairi thulathi da wanda ba ba thulathi ba an gane ko yusahu al-masdar al-mimi min al-fi'l al-thulathi ana gina shine yusahu asalin yusahu ana iya cewa kerawa ko kuma ginawa ko ana hada shi min alfi'li thulathi daga fi'li thulathi mai harafi uku kenan ala zinati maf'al maf'al sai ayi ma wato mimun fatha fa'un sukuni ainun fatha shi wancan na karshe da ma harkatul i'rab ne yana izmantuwa maf'al maf'il maf'ul bi fathi al-ayn wal mim za a yi ma'ainun fatha kuma za a yi mamimin fatha mislu manzar nazara yanzuru sai a ce manzar manzar shine kallo madarab bugu daga daraba yadribu ne maftah wato budewa daga fataha yaftahu matla bullowa salamun hiya hatta matla'il fajr marad komawa an gane ko marad من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله متاب شيكما كوما وا كوتوبا أصل تاب ألغة رجع to shi aka dauke shi tuba a shari'a domin wanda ya tuba ya dawo zuwa ga Allah ya daina sabon Allah ina fata an fahimce ni wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba asalin shi matwab ne daga taba ya tubu to ta'un din sai an ka dauki matwab aka ɗauki harafin wawun sukunin haraka ta wawun aka ɗora mata'un sai aka mai da wawun ta koma alif shine matab an gari ko qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab wa nahwiha da abin da ya kama da ita yace to wa yustathna ana istithna'i min hadha daga wannan kinan fi'ili thulathi ana istithna'i suratani sura guda biyu ko hali guda biyu idza kana al-fi'l wawiyan in fi'li ya zamanto yana da wawun mahdhuful fa'i wanda an shafe mishi fa'ul fa'ul kalima yake nufi fil mudari'i a cikin fi'li mudari'i sahihul lami wanda lamun kinshi kuma ingantatta ce ma'ana can ta karshe kenan can cikin wazani fa innal masdar al-mimiyya masdar mimi nashi minhu daga gare shi yakunu ala wazni maf'il shi ko sai kuma maf'il nahwu maw'id domin wa'ada sai a ce ya'idu ba a cewa yaw'idu to ya'idu kinna an shafe wawun wawun din nan ita ce fa'un a cikin wazani domin yaf'ilu an gane ko mawqi' daga waqa'a sai an kace yaqa'u an shafe wawo to ainihin ya ƙa'u ina fata an fahimce ne an shafe fa'un me yasa aka shafe ta kuma ba kasra bane su kuma malaman sarf suna cewa in yana da kasra ne sai an kace banda huruful isti'la huruful isti'la an gane ko sadun dadun ta'un za'un kha'un an gane ko eh, kha'un ussa kha'un sadun dadun ghainun ta'un qafun za'un khussa daqtin qiz to su huruful isti'la an gane ko eh, idan wawun ta zo koda yana da fatha wani lokacin sai ku iske an shafe wawun din ba dan saboda kasra ta zo bayan ta ba mun gane wannan ko ya qa'u ai ba a ce ya qi'u ba ban sani ko mun fahimta ba ya da'u wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim ko kuma in ba harful halq bane duka malamai suna istithna'i to almuhimmu su ba a ce mawqa sai a ce mawqi' mawdi' daga wada'a yad'u kenan masdarul mimi nan maw'id yin alqawli mawqi' wurin da abu ya abku ko kuma abkuwar abu mawudi'a an gane ko wurin ajiye abu ko ko ajiye abu ban sani ko mun fahimta ba to shi ba me yasa ba a ce mawqa ba saboda fi'ili ne wanda wawiyun mahdhuful fa an shafi masa fa'u kun gane wannan da kyau ko hali na biyu idza kana al-fi'lu misalan in fi'li ya zamanto misali nan misali ba irin wanda a ce na ba buga misali ba ba haka ake nufi ba kamar ka ce masala yumassilu tamthilan ba haka ake nufi ba min babi fa'ala yaf'alu wanda asalin babin sa na fa'ala yaf'alu ne fa kadhalika masdaruhu al-mimi masdar kin shi mimi yakunu ala wazni maf'al an gane ko sai kuma maf'al nahu wajala yawjalu wajala yaujalu sai an kace maujal na'am wannan lambar kaza in fi'ili ya kasance yana da wawa eh
kuma aka shafe ita wawan ɗin ta farkon mahdhuful fa an kace fa'u an ka shafi eh to fa'ul fa'ul fa'ul kalima fa'ul kalima eh shine wa'ada ya'idu ya'idu ay ya'ilu ne. asalin shi yaf'ilu ne. mudari'in ake zance to sun mudari an shafe fa'ul eh an sha ifa'u sai ai kasra an gane ko to in kuma fi'ili ya zamanto misal min babi fa'ala yaf'alu yace to masdar al-mimi ala wazni maf'al mithlu wajala yawjalu sai a ce mawjal duk da yake yana da wawun ba a ce mawjil ba wahala yawhalu mawhal to mi yau wahala ko dai da Hausa an ka ce wahala dai akwai matsala ko to wahala yawhalu mawhal ana nufin kamar wurin da akwai cako ya ana ƙara gani Ko taɓo.
misali da kan shi da misali e, misalan kamar wanda yake eh, eh, harafin shi alfi'ilul misali harafin shi na farko ya zamanto eh, harful illa an gane ko za mu zo wajen bayanin af'al za mu fitar da su akwai lafifin makrun lafifin eh, makrun akwai almisal akwai al'ajwaf akwai annaqis duka za mu ɗan bada misalai kansu وقد شذ عن هذه القاعدة akwai abin da ya fita daga wannan ka'ida kenan adadun min al-alfaz waɗansu lafuzza nahu masir an gane ko sara yasiru sai an kace masir marmakon an gane ko sara yasiru masyar sai an kace masir raja'a yarji'u marmakon a ce marja sai an ka ce marja ilallahi marji'ukum jami'a sai mabit ba ta yabitu farkon a ce mabiyat sai an ka ce mabit shine wurin kwana ko ko an kwandare ana wani abu wallazina yabitun li rabbihim sujadan wa qiyama ko da ba su yi baccin ba shaba yashibu sai an ka ce mashib farkon ce mashyab shaba shine wato ganshi- gashin kanshi yayi furfura an gane ko ko yayi fari kal shaba ya shibu an gane ko zakariya ya ce rabbi inni wa hana al'azmu minni wa shta'ala ar-ra'su shayban wa ma'siya ma'aruka a ce ma'asaya ko ba haka ba Mm, wa gairiha da waninsu kamar waɗanda sun fita daga ƙa'ida Mm. malam ya ce to wayu sahul masdarul mimiyu ana fitar da masdar mimi min alfi'li ghairu thulathi in fi'li ya wuce harafi uku ala wazn ismil maf'ul sai a ɗauki suna na ismul maf'ul fataqulu mudkhal kenan mudkhal shigarwa tare da cewa ismul maf'ul wanda aka shigar sunan shi mudkhal sannan kuma shigarwar ita ma sunanta mudkhal فتقول مدخل من فعل أدخل ومخرج من, من الفعل أخرج وان أكا فتر سنن شي مخرج فتر وركما سنن مخرج كما كان بني من أخرج وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ما لن يتيتو وبذلك تش- يشترك مع الاسم المفعول واسم الزمان واسم المكان to ta nan ne za a samu ishtiraki haduwa ma ismul maf'ul ismul maf'ul na fi'ili wanda ya wuce harafi uku in ka ce mukhraj wanda an ka fitar wasmu zaman suna na lokaci mukhraj zamanin da aka fitar da abin ko lokaci wasmul makan mukhraj wurin da aka fitar da abu an gane ko to kuma masdar mukhraj fitarwa abu nawa aka samu hudu fitarwa wurin fitarwa lokacin fitarwa abinda aka fitar ishtaraka kuma dillata duk lafazin daya kaga yanzu in baka yi karatu ba an shiga matsala malam yace wa yufarriqu bainaha ana bambantawa tsakankanin su bil qara'in da qarina alama al qara'inul lafziyya wal qara'inul haliyya wani lokacin siyaki kuma shine as-siyaqu as-sabiq was-siyaq al-lahiq shi ne aka samu wannan cikin almasarnas al-mahdi ruwa a wannan eh shi wannan mushtarak ne amma al-mutadad cikin ilmu usul al-fiqh mushtarak yana da yawa wanga al-mushtarak fil madda ne ishtaraka fil madda inda aka samu shi wala yudarra katibun wala shahid to wala yudarra kinnan nan ishtaraka fil madda domin an kai fakkul idgham nan ne shin halil fi'il mabniyun lil fa'il aw mabniyun lil maf'ul shin asalin shi wala yudarir katibun wala shahid sai zaman to fa'il ne koko bina'i ne lil maf'ul wala yudarar katibun wala shahid akwai al mushtarak fil madda akwai al-mushtarak al-lafzi akwai al-mushtarak al-ma'nawi akwai al-mushtarak al-mutadad akwai al-ishtirak fil fi'l akwai al-ishtirak fil ism akwai al-ishtirak fil fi'l duka in mutum bai tsaya yayin karatu ba ina zai fahimta wannan da an ce al-mushtarak fi kaza sai ka ce ai kaji wata haka sai ka tsaya kai karatu mun gane wannan shi kanshi mushtarak din hal yajuzu wato istikhdamul mushtarak fi ma'nayhi akwai magana din karin malaman usulul fiqh da usulul tafsir an gane ko karatu tuka da ka'idodi ne ya kamata dalibin ilimi ya karance su ya fahimce su kwarai da gaske an gane ko shi kanshi mushtarakin yana tare da al-mutawati kuma da akwai lafzu al-mutawati akwai al-mushtarak akwai al-mushakkik akwai al-musallas ina fata ana fahimta ta sannan akwai al-mutadad duka wannan ya ana bayani kansu ka fahimce su ka san su balantana a tattauna a ganin da bukatar mu yi karatu Allah ya gane da mu to yi farka bilkara'ini allafziya bilkara'ini ya kawo karina akwai karina tana yiwa ita za ta bambanta maka wadala wa yi farka bai nawa bilkara'ini ko wadala ilil ahwali da wato alamomi na hali a marat kenan fi siyaƙil kalam a cikin lokacin da ake yin zanci ma'ana mukhrajkin kafin ka fitar da shi to sai ka dibe karina ina fata amshi ne in ana magana ne kan wani kace a wato ja al-mukhraj wanda an ka fitar yazo to kaga an san da cewa ba zamani bane ba kuma lokaci bane ba fitarwa bace ta zo da kanta mutumin da an ka fitar ne yanzu an gane ko in kuma kana son ka ganar da mutun ya gane an gane ko sai ka ce fil makanil mukhraj fi zamanil mukhraj an gane ko an gane ko ko ko ash-shakhsul mukhraj kaga nan sai a gane karara Allah ya gane da mu kenan in muka duba shi fi'ili da ya wuce harafi uku to abu hudu sun yi tarayya cikin shi da ismul maf'ul da zarful zaman ko ismul zaman da zarful makan ko ismul makan da kuma ismul maf'ul amma shi sulafi ismul maf'ul kin shi daban bai shiga shi baya tare da al-masdarul mimi kuma baya tare da zarfu az-zaman ko ismul zaman bai tare da zarful makan intabihu mun gane wannan da kyau abu na karshe wanda ya kamata mu dauka a karkashin wannan shine ismul marra ismul marra suna ne wanda yake nuna an yi abu so daya shine marra marratan wahida ko shudi guda wanda asalin marra shi kanshi masdar ne na fi'ili na marra yamurru mururan an gane ko Allah ce ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marra kuma wannan nuna idafa ba sai an yi mutabaqa baina al-muzakkar wal muannas ba domin awwala marra yace bai ce ula marratin ba kai mai jin larabci an ka ce ta'rifuhu ismun yadullu ala wuqu'il hadath shi ismul marra suna ne wanda yake nuna abu ya abku ko ya kasance amma marratan wahida malaman zauri sun kace shudi daya so daya wasu sun kace sor daya ko ba ka nan bane shurutuhu yana da sharuɗa yusagu min fi'lin tam ana ciro shi ne daga fi'ili cikakke fi'ili cikakke mutasarrifin wanda yana sarrafuwa kaga kamar kana ba fi'ili ne cikakke ba amma zahaba fi'ili ne cikakke mutasarrif wanda ana iya jujjuya shi ghaira qalbiyyin ba wanda yake nuna wato abin nan ba wanda cikin zuciya ne ake hankalta mishi an gane ko shine qalbi al-af'alul qalbiyya wani lokacin ana nufin da su abin da yana da alaƙa da zuciya ra'aitu fi naumi na gani cikin bacci na da irin ka gani kawo wa ghairu dalin ala sifatin lazima kuma baya nuna sifa wadda ta lazimce dan adam in an ce sifa wadda ta lazimce ka kamar in munka ce karimun yana nuna wane yana da karamci shi karamcin na hayya zama to dabi'a gare ka ka af'alis sajaya kamar fi'illai waɗanda suke nuna ɗabi'a shine sajaya jam'i ne na sajiya ita ce ɗabi'a duk sunan da ya zamanto akan wannan ana mishi wato jam'i ne akan fa'ala sajiyatun ɗabi'a sajaya tahiyatun gaisuwa tahaya sariyatun saraya hadiyatun hadaya qadiyatun qadaya haka kaka tayi ilmi abu ne wanda yana tafiya akan ƙa'idodi mun gane wannan ko to almuhimmu to fi'ilin da yake nuna dabi'a lidilala ka af'alis sajaya lidilala fala yusagu min alfi'li kada kana ka gani ba a yi ciratu wa ismul marra daga kana kasancewa kenan wa kada da kada yayi kusa akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a wala min ni'ma koko daga fi'ili na ni'ma wa bi'sa ni'ma ma dallako bi'sa yayi muni ko tir ko char wa asa da kuma asa yalla wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wala min zarf zarufa ko ko zarufa yayi kyau an gane ko zarufa yayi kyau alwaladul nadhifu manzaruhu zarifun ay zarifun jamilun ne waka ce wanda ake koya mana tun muna yara saboda yaro ya kasance mai tsafta alwaladul nadhifu manzaruhu zarifun wa kulluna nuhibbuhu wa kulluna nukarrimuhu sai ka gana maimaita mai sai su haddace tun baka san ma'anar ba amma kana ga cikin waƙe to siyagatuhu yadda ake fitar da suna na ismul marra yusagu ismul marra ana ciro sunan marra min alfi'il thulathi daga fi'ili thulathi wa min ghairi thulathi da fi'ilin da ma ba thulathi ba ya wuce harafi uku yusagu min alfi'il thulathi ana fitar da shi daga fi'ili thulathi ala zinati fa'la idan kai amfani da fa'la fa'la an gane ko fataqulu dakhala dakhlatan ya shiga so daya shine dakhlatan fa'latan wa kharaja kharjatan ya fita fita daya wa jalasa jalsatan ya zamna zama daya wa akala aklatan ya ci ci daya wa daraba darbatan ya buga bugu daya wa nahwiha da abin da ya kama da haka kaga duk sirri ne na larabci fa in kana al masdaru fihi ta'u in masdar kin na ismul marra dama akwai ta'un tun asalinsa an gane ko tun da harjan bai da ta'un ƙara ta aka yi to sai a samu wasu fi'illan dama su masdarkinsu yana da ta'un shi yasa ce fa in kana al-masdaru fihi ta'u yana rufin al-masdar nan huna ismul marra dalla ala al-marrati bil wasfi to sai ya nuna akan marra bil wasfi in an yi masa sifa ga misali da'awtuhu da'watan wahida da'watan wahida an gane ko kenan tun da shi da'watan dama shi ne mastarkin nashi to sai a ce wahidatan na aluna maka so ɗaya ne rahimtuhu rahmatan wahida na ji tausayinsa so ɗaya saboda rahmatan kin yana da ta'u an gane ko Allah ya ce fa'iza nufi hafi suri nafhatun wahida wa humilatil ardu wal jibalu fa dukkata dakkatan wahida to kai ka ce bai da alaka da alkur'ani ko ko bai da muhimmanci shi na haɗa Allah ya kyauta wa yusagu ismul marra ana cirowato ismul marra min alfi'li ghairu thulathiyyi in fi'li ya wuce harafi uku ala zinati masdarihi akan wazanin masdarinsa bi ziyadati ta'ifihi shi ko sai a ƙara masa ta'un sai a huta dama in ya wuce thulathi masdarkin shi qiyasi ne ko ba haka ba to tunda qiyasi ne sai mu kawo shi sai mu ƙara ta'un intilaqatan intalaqa intilaqatan dama intilaqan ne masdar intalaqa yantaliqu intilaqan اسم المرة انطلاقة كهوتا تدحرجة تدحرج يتدحرج يتدحرج يا كويا تدحرجة شيك ندابا تدحرج النشيد مصدر تدحرجة استخراجة استخرج يستخرج استخراجا شيل مصدر استخراجة كنو فتر فتر وانا اه تو اي بابو تاون شي مصدر استخرج يستخرج استخراجا مصدر استخرج يستخرج استخراجة اسم المرة قال إسرائيل أي يتت فإن المصدر فيه فيه التاء دل فإن المصدر فيه التاء دل على المرة منه بالوصف فإن المصدر يكماتيتي كو فإن كان فإن كان المصدر fihi ta in masdar yana da ta'un dalla ala almarrati minhu to abinda zai nuna cewa an yi so daya bil wasfi sai ayi wasfu nahu misali iqamatan wahida aqama yuqimu iqamatan tunda akwai ta'un sai a ce wahida wa iqalatan wahida aqala yuqilu iqalatan wahida aqala shine ya yafe mishi ko aqala ya bar mishi ya saya a cikin ciniki shine iqala in ka ta cikin ilimin fiqh zaka ji malamai sun ce yayi mai iqala ma'ana ya bar mishi ya saya ka sai abu jika goma sai wani gani ya ce ina son abin nan shi ba ce zai saya jika goma sai ka ce to na bar ma amma kai ne ka bar mishi sabanin ya ƙara kuɗin don saboda ai ta ƙara kuɗi ba shi ake nufi ba an ce an sayar maka da abin nan jika goma sai wani mutum ya zo ya ce yana so ka san shi baka san shi ba ba dole bane sai ka san shi sai ce gaskiya abin nan ya burge ni ina son shi kuma babu wani to cikin wato in ka yarda cikin karamci sai ka ce a ba matsala ka biya ka ba da kuɗi ko ba ka dan bane in kuma kafin shi ƙarfi kafin shi hali sai ka sayi abin ba ka ce to ji ka da shi wanda shi ne yake da waya ko ba ka dan bane ya ce to wa iqalatan wahida wa ifaqatan wahida ya farfado da shi an gane ko ya farfado shine ifaqa فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين تو إفاقة واحدة يا فرفقوا فرفقوا لا ونحو هذا أبن دي كمان هكا مما يدل على الوحدة أبن دي كنونا أن يأبو سوء لا تنيا كماتا مؤجي ونن درسينا شيدني كمالنكو نشيد إن شاء الله تعالى سيمو داو هوتو مي درسينا بقي إن الله ya so ya yadda abinda muka faɗa ya zamanto daidai ba da daƙa'iq bayan 'yan daƙiƙoyi kaɗan ba wani lokaci mai yawa za a ɗoka batun da mun ɗan huta kaɗan kenan inda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh